الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن لهدي ashirin da da shida kenan ya kai da shida ko ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi muhammad shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da talatin da daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da daya za mu ci gaba da darasin littafin irshadu saliki ila ashrafil masalik wanda aka fi sani da askari za mu tashi darasi na hudu najin mun tsaya a ƙarshen fasulun muridul baraziko fi sahara'i to yau za mu tashi fasulun furudul wudu'i gaslul wajhi min manabiti sha'arin ra'asi ai haza fasulun wannan wani sabon fasuli ne malaci furudul wudu'i farillan arwala in an ce furud jam'u fardin binda aka wajabta aka dolanta ma aka wajabta ma ka zo da shi to bayan an yi magana akan alistin ja'u saliki da kuma kalan ruwan da ake amfani da su wajen tsalki to za a ɗauka kamar ka riga ka yi tsalki ka gama abin da ya rage shine alwala to sai aka fara da bayani akan farillan arwallan sai ce furudul wudu'i farillan alwala gaslul wajihi wanke fuska shine farilla na farko gaslul wajihi wanke fuska a idan an ce gaslu shine wanki idan an ce gusulu wanka e, in kawwa gainin fataha ka ɗaure sinin to ya zan wanki al-ghaslu kenan in kuma kawwa gainin don ma ka ce al-ghuslu to ya zama wanka wannan shine bambancin su to gasulul wajhi wanke fuska min manabiti sha'arir ra'asi daga matsirar gashin kai eh shine can saman goshi daga matsirar gashin kai ake fara wankewa yanayin za ka fara wanke fuska daga nan saman goshi daidai inda gashi ya tsaya to daga nan za ka fara wankowa al-mu'tadi gashin da yake ko kuma wanda yake na al'ada matsarar gashin kai wanda an na al'ada eh banda gashin da yake ba na al'ada ba shine kamar al'agam akwai gashin da ake kira al'agam shine wanda zai zubo har ya rufe goshi to kaga wanda ya wuce al'ada don bisa ga al'ada galibin nasi babu gashi ga goshi to duk wanda haga gashinsa ya zubo ya rufe masa goshi shi ake kira da al'agam to wannan in an zo arwalla ba wajibi na a wanke shi ba kenan sai a fara wanki daga in daga al'ada nan gashi yake fara tsira eh shi ne mi nan farkon goshi in an ɗauko daga can saman kai farkon goshi kenan kenan gashin da ya zubo ya yiwo ƙasa zuwa ga ido ba sai ya wanke shi ba domin wannan ya fita cikin fuska to shi yasa ya ce al-mu'tadi na al'ada bisa ga al'ada inda gashi nan yake tsira banda gashin da ya wuce al'ada sannan haka al-aslau shi ma ya fita al-aslau shine mai sanko za ga akwai wanda za ga rabin kai ne babu gashi babu gashi gaba ɗaya rabin kai ne to in ya zo wankin fuska bai cewa har inda babu gashin nan can saman kai sai ya wanko a eh sai ya zo nan bisa ga al'ada inda gashi yake fara tsira daga nan zai fara wancan hilin tsakiyar kai shi hita batu ne saboda ga al'ada nan gashi na fitowa ila akhiri zaƙani to idan aka wanko daga can saman goshi a gangaro har zuwa ƙarshen haɓa ga wanda bai da gemi shagiri kenan shi ake kira shagiri to zai wanko har zuwa ga wagga haɓa ta ƙasa haɓa baki ta ƙasa ta geme ita ake kira da azzakan yawwa kenan tsawon fuska daga nan saman goshi farko farkon goshi zuwa haɓa ƙasa ta geme ko ta baki awil lihiyati ko kuma zuwa ƙarshen gashin geme ga wanda azu lihiyatin ga wanda adda gashi to shi in ya zo wankin fuska tun daga nan saman goshi zai yi ƙasa har ƙarshen gashin gemi kenan shi ba zai tsaya iya haɓa ba tunda yana da gemi saboda haka har inda gashin na yake duka zai wanke shi wannan shine tsawon fuska ta fuskar faɗi kuma waminal uzuni ilal uzudi daga kunnen dama zuwa na hagu shine faɗin fuska tsawo kuma daga min manabiti sha'rin ra'sil mu'tadi ila akhiri azzakani awil lihiyati har zuwa ƙarshen haɓa ga mara geme ko kuma zuwa ƙarshen gashin geme ga mai gemu sau da haka gemu wanga komi tsawo ne to duk cikin fuska yake in ka zo wankin fuska gaba ɗaya duka sai ka wanke shi shi ma sai ka wanke shi in bai da yawa in bai da yawa za ka tsatsefi in kuma ya yawa sosai to sai ka wanke sama ne kawai ba sai ka tsatsefe shi ba saboda akwai wahala wa gasulul yadaini farilla ta biyu malam ya ce wankin hannaye guda biyu shine zira'i ma'al mirfaƙaini tare da mirfaƙaini goyu wannan ƙashi na gwiwa hannu shi ake kira mirfak eh gashi nan wannan kashi na kusa ga gwiwa da shi ake kira mirfak in ka aza hannunka nan za ka ji akwai kashi da shi ake kira mirfak to har zuwa can kenan tun daga nan saman yatsu daga saman yatsu za ka fara wanki sai ka gangaro ka gangaro ka yi har zuwa ga gwiwa har zuwa wa'annan ƙasusuwa guda biyu ka wanke su zakkyau da kyau barilla ta uku wa masu jami'in ra'asi to da ita fuska da su hannayen abinda a farilla a yi wanki guda in an game ko ina da ko ina na biyu da zai zo baya da na uku wannan duka musahabi ne eh musahabi ne a ƙara amma in wankin farko bai game ba to ƙara wani wajibi ne har sai sanda an ka game wannan gabat har sai sanda an ka game wannan gabat da wagi wa masahu jami'in ra'asi mubasharatan da shafan kai gaba daya eh in an zo shafan kai gaba daya sai an shafe kai tun daga farkon kai har zuwa ƙarshe ina na farkon kai shine inda fuska ta fara inda fuska ta fara na a farkon kai ina a ƙarshen kai zuwa ƙeya kai ga wani ƙololo nan baya bayan kai kana ji ne ko to wannan ƙololon wannan ƙololo ba shi a ƙeya ba eh akwai wani ƙololo nan eh nukuratul ƙafa ake kiranta to shi ne ƙarshen kai ta fuska tsawo to daga nan duka za a wanke shi mu ba sharatan kai tsaye wa gasulun rijilaini daga nan za a shafa kai shi kai shafa ake yi saboda haka za ka sa hannayenka guda biyu in ka zuba musu ruwa to sai ka shafa tun daga farkon kai sai ka yi baya sai ka kai ga wannan kololo in ka kai ga wannan kololo kuma ka sake dawo ka sake dawowa inda ka fara ka fahimta ai to saboda haka shi ake nufi da shafan kai wa ghaslur rijlaini da wanke ƙawahu guda biyu ma'al ka'abaini tare da idanun sawu eh waɗannan ƙolallan guda biyu da a gefen ƙafa da yan zo wankin ƙafa duk sai an wanke su sannan ana farawa ne daga yatsu daga yatsu za ka fara wanke ƙafa sai ka fara wankowa ka fara wankowa haka yo nan ga diddige ƙarshen ƙafa to shi ma sai ka wanke samanta da cikinta in akwai ramu duk sai ka kula da su duk sai ka kula da su to sai malam ya ce wafi takhlilil asabi'i a cikin tsatsefe yatsu yatsun kafa shi ana tsatsefe su ko ba a tsatsefe su malam ya ce khilafun akwai saɓani wasu sun ce wajibi ne a tsatsefe so sun ce ba wajibi ba ne amma dai an so a tsatsefe su wannan shine ƙauli mashhuri a mazhaba wal muwalatu da kuma jeran tafarilla abin nan wal muwalatu da kuma muwalatu ya an ce muwalatu shine yin arwalla cikin gaggawa shine jeran ta gaba da ka wanke wannan gaba sai ka je ga bebi mata shi ake nufi da gaugawat ma'ana ka jeranta wankin gaba da mai bi mata ba tare da an samu fasila ba ba tare da karar rabe ba eh bibiya kenan da bibiyar wankin gabbai ma'az zikiri tare da tunawa wal kudurati da kuma samun iko saboda haka idan ka zo ka wanke fuska sai kan mance da arwalla kake yi sai daga baya sai ka tuna to wannan babu komi sai ka ci gaba shine ma'anan ma'az zikiri in dai har ka tuna da arwalla kake yi to kana wanke fuska sai ka je ga hannuwa in kuma ka manta ko kuma ba ka da iko kila lokacin kana gama wankin fuska sai wani rashin lahiya ya tuzgo maka yauwa sai ya sa kaɗan yi jinkiri zuwa ga wankin hannu to shi ma wannan babu komi amma kana da iko kuma ka tuna ba mantawa ka yi ba to wannan wajibi ne a bibiye wankin gaɓai ba tare da an rarrabe tsakaninsu ba fafin nisiyani in kuma a cikin mantuwa ne sai aka samu attafrik tsakanin wannan gaba da mai bi mata ka wanke fuska kaga kai tsaye za ka je ga hannuwa to sai kammanci can sai ka tuna to mala ya ce in ya tuna ya buni sai shi gini ya ɗora inda ya tsaya eh waɗancan gaban da ya wanke sun yi ba sai ya sake wanke su ba ɗora ɗaya zai tun da mantuwa yi kuma mutulakan kuma bisa wawaitawa babu mi babu wani ƙaidi eh gaban nan ta farilla ce ko ta sunna ce ya ɗaya ci gaba shi ne abin da ake ko kuma lokaci ya yi tsawo ko bai yi tsawo ba lokaci ya yi tsawo ko bai yi tsawo ba ya ɗaya ci gaba saboda ya riga ya manta ne wafil ajazi in kuma kasawa ya yi game da wanke wannan gaba ɗin sai ya gaza ta yadda ya fara arwalla sai ruwa sun ka ƙari to tun da sun ƙari kaga bai ya ci gaba da arwalla ko yana cikin arwalla sai ruwan sun ka tuɗe sun ka zube ga ƙasa wa alaikum salam to sai ruwa sun ka zube to sai malam ya ce ya ci gaba amma da sharaɗi shi na gajiyawa malam ya tulil faslu inda ya rabewan bai tsawo ba misali kila ruwan sun ƙare ko sun tuɗe ko da ya samu ruwa hawa'yancan gaɓoɓi da ya wanke sun bushe to lokaci ya yi tsawo yanzu sai ya dawo harko amma in ya samu ruwan gaban ba su bushe ba to ɗorawa ɗaya zai yi ga inda ya tsaya Mm. amma shi mantuwa shi bai da wanga ƙaidi in dai mantawa ka yi to ko da gaba ta bushe ɗorawa ɗaya za ka yi wani ya tu sharɗin ƙulla niyya alwala sharaɗi ne kinan in ka yi alwala ba ka yi niyya ba ta yi ba ba ta yi ba shi ne ya ce fi taharatil hadasi wajen tsalkin hadasi ma wajen gusar da tsarkin hadasi sugura wanda yake eh fi taharatul hadasi ko a cikin tsarkin hadasi yanwi bihi sai shi niyya bihi da wannan tsalkin raf'al hadasi zai ɗauki hadasin da yake cikin jikinsa na ma'anawi don misali yanzu in ka yi fitsari to akwai hadasi tare da kai ko kai yi kashi akwai hadasi tare da kai idan kai yi arwalla ta shari'a to wannan arwallar ta tunkuɗi wannan hadasin ta ɗauke ba wannan hadasi to idan ka yi fitsari ko kashi ka zo za ka yi alwala to sharaɗi ne sai ka ƙudurci niyyar za ka ɗauke wancan hadasin da yake tare da kai wanda sababinsa yin fitsari ko kashi ko kuma au ko awistibahata ko kuma ya ƙudurta halattawa ga ma yamna'uhu abinda hadasi ke hanawa mi hadasi ke hanawa ibada idan ka yi fitsari ko kashi kaga ba za ka je ka yi sallah ba to sai ka ƙudurta cewa arwallan nan da zan yi eh ina neman halatta abin da hadasi ya yi ya hana min da to wannan su ne abubuwa guda biyu da niyya ko dai ka kudurta ɗauke hadasin ko kuma ka kudurta halatta abin da hadasi yake hanawa na ibada a mazahaba in ba haka kai niyya ba to niyya ba ta ba saboda haka ko kayi alwala alwala ba ta ba misali ɗaya ka zo ka samu ruwa ka zauna sai ka ƙudurce ɗaya zan yi alwala amma baka saka cikin zuciyarka cewa da wannan alwalat za ka ɗauke wancan hadasi na fitsari ko kashi ka fahimta ai ko kuma baka saka a ranka cewa za wannan alwalat za ta halatta ma ka je ka yi ibadar da an ka hana ma ita ce sallah don ba a sallah ba alwala to sai an samu wannan sannan niyya ta zamo karɓaɓɓiya a babin alwala to yana da kyau wannan a bashi kulawa kwarai da gaske don ana samun matsala wani da ya zo kudurtawa ɗaya zai zai yi alwala wani ma ko niyya bai kuma wannan ba furtawa za ka yi ba dukkanin malamai sun ce ba a furtawa saboda al'ibratu eh bimi bilkalbi abin lura shine zuciya ba abin da harshe ya furta ba ba al-lisan ba al-maqasudu al-qalb to ina ne mutum zai yi niyya to malaman mazhaba sun yi sabani ita wagga niyya ta alwala ina ne mahallinta ina ake yin ta a wane bagire take to shine yace inda inda ghaslil wajhi wajen wankin fuska nan zai yi ta ba wajen wankin hannu ko kurkurar baki ko shakarwa ba a'a sai ya zo dab da wanke fuska a nan zai kudurta cewa wannan alwalla ce zai yi kuma za ta ɗauke masa wannan hadasi ƙarami ƙauli da harko kenan wakila an ce indal madmadati zai kudurta wannan niyya ce a wajen kurkurar baki lokacin da ya zo kurkurar baki nan zai kaddarta mazuciyarsa cewa zai ɗauki hadisin da yake tare da shi to akwai ƙauli na uku wanda bai ambata ba wakila inda gasilil ya daini ko kuma inda inda gasilil kaffaini lokacin wanke tafunan hannaye guda biyu eh wasu sun ce nan zai fara to su ne a kawalu guda uku amma waɗanga biyu su sun kafi shuhura a mazhaba waɗanga da ya kawo shi malam mai askari ko dai wajen wankin fuska ko kuma wajen kurkurar baki eh amma akwai ƙauli na uku cewa a a lokacin da ya je wankin menene kafaini to me yasa su waɗanda suka ce sai ya je wankin fuska zai yi niyya saboda da wankin tafin hannu da kurkurar baki da shakarwa duk ba wajibai ba ne ita kuma niyya wajibi ce to ba a ƙulla niyya wajen yin nafila abinda an musahabi ko sunna to shi yasa suka ce ba zai ƙulla niyya ba sai ya je wajen wankin fuska su kuma waɗanda sun ce wajen kurkurar baki suka ce a'a ai ita niyya ita niyya sharaɗi ce na karɓar kowane irin aiki saboda haka kurkurar baki yana cikin alwala to idan bai yi niyya ba can aka ce sai wajen fuska to kawo kurkurar baki bai yi mai niyya ba su kuma waɗanda suka ce a'a zai fara zai ƙulla niyya ne lokacin wankin tafunan hannaye tafin hannu guda biyu eh suka ce saboda mi dukkanin ibadu ana ƙulla niyyayin su ne lokacin shigansu lokacin fara su innamal a'malu bin niyyat al a'malu bin niyya a lafazin al imam al bukhari ka fahimta ai to wanga dai wannan kauli shi yafi zama mafi rinjaye cewa lokacin da ya zo wankin tafuna hannaye nan zai ƙulla niyya shine alƙaulun raji to sharaɗin niyan nan wasti damatuha sharɗin eh dawwamar da niyan nan sharaɗi ne ila akhirihi har zuwa ƙarshen alwala tun lokacin da ya ƙudurta wannan niyya eh to ya ci gaba da hararo ta a cikin zuciyarsa har sai ya yi sai ya kammala alwala wala ya durruhu baya cutar da mai alwala ikhtilasu ha soncewar niyyat idan ta sonce ba da gangan ba to wannan ba zai cutar da shi ba malam ya kasit matukar bai yi nufin rafbaha lalata niyyar ba in ba ya yi niyyar ya lalata ta da gangan ba eh kubuce mai ta yi sonce mai ta yi ba bisa ganganci ba to wannan ba zai cutar da shi ba ya kulla niyyar yana na yana alwala kawai kuma sai niyyar ta zare daga zuciyarsa sai daga baya sai ya sake mai sheta ko kuma har ya gama alwala ba ta dawo ba to haza la ya durruhu amma idan ya kulla niyyar daga baya sai ce kai ni alwalar nan na fasa ta sai ya walwale wannan niyya da gangan yayi watsi da ita ya bata niyyar eh tunan kan alwala ta lalace ta lalace saboda ya bata niyya waddalku da cuɗanyawa fil magasuli akan gabar da ake wanki sugura ga tsalki ƙarami au kubura ko tsalki babba wane tsalki ne a ƙarami shine alwala don hadasinsa ƙarami ne eh ko dai kashi ko fitsari ko rihi ko maziyi ko wadiyi wayannan guda biyar ko aukubura ko kuma tsalki wanda yake babba shine janaba ko jinin al'ada ko jinin haihuwa to kowannensu in an zo yinsa to wajibi ne lokacin da ake zuba ruwa a cuɗan ya gaba ba wai in ka zo kawai za ka ɗaya zuba mu fuskar ruwa ɗaya ka wuce ba yauwa ko kuma ɗaya ka zo ka buɗe famfo ɗaya ka jiƙe ƙafa ka ɗaya ka ce ka wanke ƙafa a sai ka yi addalku menene dalku shine kana gogawa kana zuba ruwa kana gogawa kana zuba ruwa shi ya addalku ba wai in ka zuba ruwa sannan daga baya ka cuɗanya bala tare za ka yi su wal ko wal ghaslu marratan wanke gaba sau ɗaya yusqitul farda to ya sariyar da wajibi idan ka wanke fuska wanki guda kuma ko ina ka game shi yasa ya ce in au'aba in ya game gabat to ya ji dami farilla to ya gama bayani akan farillai wasu nanuhu sunnonin alwala gasulul yadaini wankin hannaye guda biyu qabala idkhalihima fil ina'i kamin shigar da su cikin kwano cikin makai na alwala idan ruwan da ka zo da su cikin kwano suke ko ƙwarya buɗe haka to kamin ka tsoma hannu ciki sai ka karkata kwanon sai ka wanke hannayen guda biyu to wannan wankin sunna ne amma fa da sharaɗi in hannayen ba su da najasa shine ya ce malam yakun bihima azan in dai najasa ba ta kasance cikinsu ba ko ƙazanta in akwai ƙazanta ko janaba to faye jibu nan kan wanke su wajibi ne kila akwai fitsari ga hannun shi ko kashi ko jini to nan wajibi na shi fara wanke hannayen amma in lahiya lau suke suna da tsalki to shine yake sunna a fara wanke su wal madmadatu mala yace da kurkurar baki shi ma sunnatun sunna ne walistin shaƙu malam ya ce da shaƙa ruwa shi ma sunna ne almagmada shi ne ka sa ruwa ga baki sai ka motsar da bakinka sai ka zagayar da ruwan cikin bakinka sai ka tusuwa shi a almagmadatu ba wai a sa yatsa cikin baki ana gogawa ba wannan asawaki ake kiransa za a yi bayani kansa walistin shaƙu shi kuma shi ne ka ja ruwa cikin hancinka da sheda da shedarka sai ka da numfashinka sai ka shaƙa ruwa ka ja sai ya ce wayastan thiru bayan an ya shaƙa ruwan kuma sai ya fyace ruwan fyacewan shi ma sunna ne bishimalihi amma zai yi ne da hannunsa na hagu ba da hannun dama ba wa ya jaziya ne biggar fatin ko to da almadmadatu da, da alistin shaku suna isa a yi su biggar fatin da kamfatar ruwa guda ya halatta ka zuba hannunka eh, ka zuba ruwa ga hannunka ka kurkure in ka kurkure ka raga saura kuma ka shaka kamfata guda sai ce kullin kowanne daga cikinsu bigar fatin a wa ifradu kullin amma ware kowanne daga cikinsu da shi kurkurar baki da shaƙawa bigar fatin a mai da kamfatar ruwa tashi ta kai ne afdalu mal ya ce shi ya fi zama mafifici ka ɗibi ruwa ka kurkura baki ka tussuwa sannan ka sake ɗiba wasu ka shaƙa to haza afdalu amma ya halatta kuma ka yi su da kamfatawa guda wa mashul uznaini malam ya ce da shafan fatun kunnuwa guda biyu bima'in jadidin da sababbin ruwa ba ruwan da kan rage hmm? shafan kai da su ba a idan ka shafi kai can da an ka faɗa cikin farillai to in ka gama ka zo za ka shafi kunnuwa sai ka sake mi ɗebo ruwa ka shafa ciki da waje shine zahiran wa batinan cikin su da waje wattartibu alal mashhuri da jeran ta farillan can da aka gabatar wace farilla a farko wankin fuska sannan hannuwa sannan mi sannan shafan kai sannan mi sannan wankin kafafu to ka jero su a haka jere sunna ne sunna ne ba wajibi ba alal mashhuri bisa ga zance wanda ya shahara akwai waɗanda sun ce wajibi ne eh at-tartibu baidal fara'idi wajibun akwai wannan ƙauli amma qabilul mashhuri ne المشهور في المذهب الترتيب بين الفرائض في الوضوء سنة faman na kasa wanda ya yi sunkwaye ya fara wanke na gabani kamin na farko to a ada ya sake wanke wanda an na gaban nan misali ba fuska a farko ba to sai ya fara wanke hannaye zira'i bayan ya wanke zira'i sannan ya dawo ya wanke fuska to ya sake dawowa ya wanke zira'i dai eh zira'i zai wanke eh a fuska da ma ya riga ya wanke ta yi mm. hannaye ya fara wankewa sai ya dawo ya wanke fuska alhali abinda an ka shar'anta mai shi wanke fuska sannan ya wanke hannuwa to sai ya akasa ya yi sunkuyi ya wanke zira'i sannan ya dawo ya wanke fuska to yanzu in ya dawo hannuwan ɗaya zai sake wankewa in ya wanke hannayen sai ya ci gaba shi ne ma na kasahu na kasa ya sama ko na kasa to duk yana ɗauka faman na kasa wanda ya yi sun kwaye a adama na kasahu to ya sake wanke gabat da ya jirkice ta gabar da ya gabatar da ita alhali haƙƙinta a jinkirta ta shi ne ta ƙadimu ma haƙuhu ta akhiru shi ake kira da attankis walbada'u da fara wankin kai bi walbada'u da fara shafan kai bi muƙaddamin ra'asi da farkon kai ba ya gaya muna farkon kai ba a farillai min manabiti sha'arin ra'asil mu'tadi to in an zo a fara da shi sunna ne kenan ba daga ƙeyar baya za ka fara shafan kai ba daga nan za ka fara amma in ka fara daga ƙeyar kuma to sai ka sake sai ka sake shafa wafa da'iluhu mustahab an gama sunnoni mustahabban alwala mala ya ce a tasmiyatu cewa bismillah kuma malamai sun ce bid'a ne mutum ya cika ar-rahmanir rahim don bai zo a riwaya ba abin da ya zo a riwaya bismillahi sai a ci gaba to musahabi ne ba sunna ba ne an san bambancin sunna da musahabi a fiƙihun mu na malikiya wasiwaku da yin asawaki bil araki da iccen arak shi ma sunna ne al'akhdari wanda a kore wanda a ɗanye sharaf ba busashe ba afdalu shi ya fi falala lighairi sa'ime ga wanda baya azumi mai azumi to sai ya nemi busashe shi ya fi falala gare shi shi kuma wanda bai azumi ɗanye ya nemi ɗanyen arak ko wani icce wanda eh? yauwa wasu na fassara shi da talakiya ka santa a kasan talakiya ba to ai ana asawaki da ita ko to haka wasu ke fassarawa talakiya eh duk da ba ita ce hakikanin araka ba amma dai ita ta hika ma da shi amma dai haka malaman zaure suke fassara arak eh wa fi adamihi a lokacin da aka rasa iccen yin asawaki sai ce mi yastaku mai arwalla zai yi asawaki bi asbu'ihi da yatsansa na dama ba na hagu ba sai ya nemi yatsan dama sai ya yi mi sai ya goge bakinsa tunan ne waɗanda ba sa karatu sai su cakuɗe tsakanin kurkurar baki da asawaki wannan kuskure ne kuma shi kamin a yi alwala ake yinsa in kana da iccin ka ka ɗebo ruwa kamin ka yi alwala to sai ka fara yin asawaki in babu iccin eh to sai ka fara sa yatsanka ka goge bakinka in ka goge bakinka shikenan da ka zo kurkurar baki ka gumda ka tussuwa shikenan wa takararul magasuli da kwankoma maimaita gabar wanki gabar da ake wanki marrata ne a wanki ta sau biyu ba'ada suqutil fardi amma bayan sariyar da farilla don ba a magana musahabi ba a kawo farilla ba mana in ka yi wankin farko lafiya lau to yin na biyu ko na uku ba a ƙara ga na uku to musahabi ne da wanki na biyu da na uku dun musahabi ne a mazhaba amma in wankin farko dama bai yaba to yanzu wajibi ne ka sake ka sake yin na biyu amma ha shi maimaita wannan mali ya ce lalmasu ban ce maka shafa ba ma'ana lalmamsu ban da wanda ake shafa shi kam wala yustahabbu takararu shi ba a so maimaita maimaita shi ba kamar mi yawa kenan shafan kai sau ɗaya ake yi zuwa da dawowa matsayin ɗaya yake yi shi yasa a can wurin taimama ga wanda zai yi taimama ai ba a so maimaita shafan fuska sau biyu ko sau uku ba ko shafan hannu sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku duk abin da ake shafansa to ba a buƙatar sau ɗaya ya isa wa man nasiya fardan wanda ya manta wata farilla eh cikin farillan can da muka gabata fa to sai yammanci farilla guda kila wankin fuska kila wankin hannaye zara'i kila shafan kai kila wankin kafafu to sai malam ya ce a tabihi ya je ya zo da wannan farillat in fuska ta yammanta ko to sai ya je ya samu ruwa sai ya wanke fuska kawai in ya wanke fuskat wa bis salati kuma ya je ya sake sallah in dai zan dama ya yi sallah ya yi sallah azhar ko la'asar har ya fito masallaci sai ya tuna bai wanke fuska ba to sai ya je ya samu ruwa ga buta shi wanke fuskarsa kawai ba sai ya wanke gaban da a bayanta ba in ya wanke fuska sai ya koma masallaci ya sake sallah amma da sharaɗi fa in wani abu bai zo ma alwallan na wanda kalwale ta ba ta fahimta ai misali da ya sallame sallah bai yi fitsari ko rihi ko kashi ba sai ya tuna bai wanke fuska ba ga alwallarsa kuma gashi ya riga ya sallame sallah to malam ya ce ya je ya samu ruwa ya wanke fuskat da ake bi ne wajibi ko gabar da ake bin sa idan ya wanke sai ya sake komawa masallaci ya sake sallah ka fahimta ai to in sunna tawa sai ya ce wa sunnatan eh in kuma ya zan dama bai yi sallah ba in ya wanke shi kenan kaga ta gyaru eh wasu natan eh ai wa man nasiya sunnatan ma'adufin ne akan wa man nasiya fardan din can wanda ya mance sunna ba mai sunnonin alwala ba to sai ya mance guda daga ciki fa'alaha shi aikata ta shi mi lima ya taƙabilu amma saboda sallar da yake tunkara in ya zan ya riga ya yi sallah sai da ya sallami sallah sai tuna bai yi kurkurar baki ba bai shaƙarwa ba ka fahimta ai to yanzu ya shaƙarwan in ya shaƙarwan ba sai ya sake sallah ba amma dai yanzu alwallate ta koma lafiya lau saboda sallar da yake fuskanta nan gaba in yana son yayi wata sallah ba sai ya sake waccan ba semi hmm? ya kare ko to na ya kamata mu tsaya hmm. an da wani sati sai a yi bayani akan a nawaƙidul wudu'i ko? ko ba su sun ka rage ba to wannan kenan akwai tambaya Hmm? Hmm? To shi wanda ya bar sunna ɗin nan in kuma ya zan dama bai da niyyar shi sake amfani da wannan alwalat to ba sai ya je ya wanke sunnan ba ya wanke gaɓar ba ga wanda zai amfani da alwallan Mm, sai wanda ke son shi amfani da alwalat zuwa gaba to sai shi je shi gyara ta in ya gyara ta shi kenan malam yahin tambaya Mm.
cikin ifradin gabai na na almalmada wal istisha Mm.
ifradin suna ruwa ya fi ko jami'i ko da gurfa daya kowane ya zo a riwaya Mm, dukkanin ruwayoyi ya zo in mutum ya yi wannan wannan lokaci kamata ya wani lokaci shi yi wannan eh ya yi Mm. kowane ya zo a riwaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته